للرسول إذا دعاكم الرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wanda ya haɗa fusa kanmu yau sha uku ga watan muharram hijira alif dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas a wannan ƙofar gida mai albarka ƙofar mai martaba sarkin gamawa muna addu'a Allah ya ƙara masa albarka ya ƙara martaba mun haɗu ba don komai ba sai don tunasar da kanunmu matsaloli cikin masail na addini lokacin da muka shiga gaba mai martaba sai mai martaba ya faɗi wata magana wanda a kanta ne zan yi nasiya ya ce lallai a dage da addu'o'i kuma yana ga cewa mutane ba sa yin addu'an nan kawai in an faɗa an ce addu'a shi kenan in mutum ya koma gida ba zai addu'a ba yan uwa mu sani lalle addu'a wani al'amari ne mai girma a cikin addinin musulunci saboda ana cewa addu'a usulahil mu'min ita addu'a ita ce makami na mutanen kwarai duk mutanen kirki sukan yi riko da addu'a saboda yana daga cikin abin da ɗan adam yake samun biyan bukata na bukatunsa daga wajen ubangiji ta'ala daka kuma allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da ainihin a roƙe shi kuma ya ce zai amsa Allah yana tambaya wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib na'am ujibu da'wata da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
Allah maɗaukacin sarki ce wai za su halaka ibadi anni idan bayi suka tambaye ka dangane da ni ka ce inni qarib ni kusa nake ujibu da a watan da'i ina amsa kiran mai kira ina amsa addu'ar mai addu'a idza da'ani idan mai roƙo ya roƙe ni zan amsa masa zan biya masa bukatunsa zan ainihin warware masa dukkan wata damuwa da yake fama da ita da kun ga wannan aya ta ba mu tabbacin cewa Allah maɗaukakin sarki zai amsa addu'ar mu ashe kar mu sakaci kar mu kasa a gwiwa mu dage wajen tashi da roƙon Allah mu gaya wa Allah bukatunmu babu dare babu rana mu tashi mu gyara mu gaya wa Allah irin halin da muke ciki mu gaya wa Allah irin damuwoyin da suke damu wani bai da lafiya wani bai da sana'a wani bai da kaza duka waɗannan al'amura ɗin ba wadda za ka gaya ubangiji ya gagari ubangiji ashe da haka ‘yan uwa mu koma mu je mu roƙi Allah mu gaya ubangiji dukkan bukatun da muke da su Allah ta'ala zai biya mana bukatu amma sai ce falyastajibu li duk wanda yake so Allah ya amsa addu'arsa to ya fara amsa wa Allah yaya za ka amsa wa Allah ta'ala shine ka tsaya bisa dokoki na Allah ka tsaya bisa al'amuran da Allah ya ce a tsayu a kansu ka ainihin kokarin cin halal ka rayu a kan halal ka sha abu na halal ka ci abu na halal ka sanya halal ka yi mu'amala da halal ka ji tsoron hakkin mutane ka ji tsoron hakkin Allah ka kiyaye su ka nesanta kanka da hakkin wani cikin bayan Allah Allah ta'ala zai ansa addu'ar Allah ta'ala zai biya maka dukkan wata bukata da kake da ita a gare shi amma da sharaɗin falyastajibu li ku amsa mini Allah ya ce in kun amsa zan ainihin biya muku dukkan bukatu da haka yashe yan uwa addu'a abinda Allah ya umarni ne a yin sa shi sa Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani a wani wuri yake cewa lalle waɗanda suke yin girman kai ba sa roƙonsa da sannu za a jefa su cikin wutar jahannama ya kashe addu'a ba musulmi baya daina addu'a musulmi baya kin yin addu'a musulmi kuma baya daina addu'a to amma sai dai idan mutum zai yi addu'a da me zai fara ana so duk wanda zai yi addu'a ya siffanci da wa'annan laduba na farko a samu ikhlasi a duk lokacin da za ka roƙi Allah ya zama na kana da ikhlasi ka tsarkake niyyarka ka yi kyakkyawar niyya domin dukkan ayyuka na addini to Allah yana karɓan su yana kula da su da kyakkyawar niyya haka ana son mutum ya sami ikhlasi na biyu ana son mutum ya yabi Allah lokacin da mutum zai addu'a ana so ya yabi Allah ya girmama Allah ya yabi Allah ya kawo ainihin abubuwa da za su nuna Allah shi kaɗai ne abubuwan da za su tabbatar da kaɗaituwar Ubangiji da nuna iko da ƙudura da mai da al'amura zuwa gare shi daga cikin irin salo za ka iya ga nesa godiya da karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin za ka iya wannan na uku idan mutum yana so a amsa addu'arsa a cikin ladabi to bayan ya yi ainihin yabo ga Allah ana so ya salati ga baban Allah sallallahu alaihi wasallam aƙalla ya yi Allahumma salli ala Muhammadin wa salli amma mafi girma mutum ya yi mai salatul ibrahimiyya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونبارك الله أتكين صحابي ياي الدعاء yayi yabo yayi komi amma a ƙarshe bai yi salati ga manzon Allah ba sai maza Allah ya ce wannan ya yi gaggawa ku gashi yana daga cikin abin da za ka rika na ladabi a lokacin da za ka yi addu'a ka yabi ainihin mai Allah ta'ala kuma ka yi salati ga manzon Allah abu na uku ana so duwar da zai addu'a ya yi addu'a da yaƙini ya yi addu'a da yaƙini karka yadda a ce kana da shakka kana da kokonton cewa Allah ba zai amsa ba a'a duk wanda zai roƙi Allah ana so ku roƙi Allah da yaƙini a ranku cewa Allah zai amsa muku addu'arku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah kuna da sakankan cewa cewa Allah madaukakin sarki zai amsa addu'arku haka ana so ko ba so mutum ya samu shakka ana so ka samu yaƙini a ranka da yawa yana daga cikin abin da ke sa al'amuranmu na rayuwa da al'amuranmu na addini ba sa samun karɓuwa shine shakka ba so mutum ya samu shakka a duk abin da yake yi ana so mutum ya samu yaƙini wani yana daga cikin abin da ya sa sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sha gaban kowanne mutum sahabbai saboda yaqinin su da yadda su da Allah babu abin da zaka danganta su da Allah shi shakka a kansa shi sa aka ce wata ran Khalid ibn Walid sai ya haɗu da wasu arna kafirai suka ce masa yanzu ka yadda Allah shine abin bauta shi kadai ce ka yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine manzon Allah da Allah ya aiko dan ya isar da wannan sako ce musu eh sai suka ɗauko ruwan tinya mun san tinya wata bishiya ce da take da farin ruwa da nono wannan ruwan duk wanda ya sha guba ne sai suka ce in ka yadda da Allah ka yadda da manzon Allah to ka sha wannan ruwan sai ce bismillah kawai sai shi saboda ya ƙini babu abin da ya same shi daka idan za ka roƙi Allah kana shakka ba za a amsa addu'a ka ba daka kullum yan uwa idan za mu roƙi Allah mu sakankance cewa Allah ta'ala zai amsa mana shi sa akwai wani littafi na Hausa ana cewa hikayoyin Aminu Kano sai malam ya kawo wata kissa yar kajeriya a ciki yace akwai wani malami da almajirinsa suna tafiya sai malamin yake karantar da almajirin cewa ga wannan addu'a duk lokacin da ka zo ka samu kogi ka rasa ya za a yi ka tsallaka ka yi wannan addu'ar Allah zai daskarar da kogin ka taka ka haye haka wannan almajiri kullum malai yana karantar da shi wannan addu'a wataran sun zo bakin kogi sun rasa wanda zai sa ainihin komi ya kai su waccan gaba sai yaron ya tuna da maganar da malam ya ce masa ya ce malam ai ka koya mana addu'a cewa in mutum ya yi addu'an nan zai taka kogi ya tsallake sai malam ya ce wa yaron to kai addu'a yaro tun da malam ne ya faɗa baya shakka sai ya yi addu'a kawai sai ya taka sai kogi ya sandare sai taka ya tsallaka ya je bakin gabar kogi na jiran malam malam bai zo ba yaro ya sake yin addu'a ya dawo ya ce malam ya haka ya ce ai ina wadda ya ce to kai addu'a malam baya ya yi addu'a sai ja kafar wandonsa yana taka kogi sai ya ji cabal sai yaro ya ce malam kana shakka daka ba a kokonto a al'amarin ubangiji ba a shakka daka daga cikin ladabi da za ka yi Allah ya amshi addu'arka shine ka yi ƙoƙarin ka samu yaƙini cewa in kai wannan addu'a Allah ya karɓa kar ma ka ce wai Allah ba Allah ya karɓa Allah ya karɓa da ka mu dage ‘yan uwa duk wata masifa duk wani tashin hankali duk wani bala'i da ya shigo cikin mutane wallahi sun matallahi idan mutane za su tsayu da addu'o'i Allah sai ya kawar musu da wannan tashin hankalin. Allah sai ya fitar da su a cikin wannan masifa Allah sai ya kawo musu aminci Allah sai ya kawo musu kwanciyar hankali Allah sai ya kawo musu yaduwar arziki da damuna mai albarka mu koma mu roƙi Allah kai ku gane hatta jinya ana maganinta da mai da addu'a idan masifa ta jinya aka je asibiti aka je ina ne aka rasa sai ka yi addu'a ka koma zuwa ga addu'a Allah zai baka lafiya sai da haka daga cikin laduba da za mu kiyaye shine mu samu yaƙini sannan kuma yana daga cikin abin da zai sa addu'ar ka ta karɓu shine ka zama mai naci yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi gata ka yi karka daina kullum ka yi kullum ka yi karka daina amma za ku ga da yawan mu muna cewa a yi addu'a ne amma ba mu da lokacin yin addu'a muna cewa addu'a kawai a iya gun da aka yi a nan muke yi to wajibi ne ƴan uwa mu sani duk wanda zai roƙi Allah addu'a ibada ce ta roƙon Allah biyan bukatu da warware matsaloli da kawo aminci da kwanciyar hankali wanda ita ce addu'a duk wanda yake yi ya yadda Allah zai kawo masa mafita duk wanda ya yadda can za ku gani in kuka karanta tarihin duniya da tarihin mutanen da suka shigo duniya suka fita suka batta muka gaje su za ku ga ɗaya daga cikin abin da suka rika duk lokacin da yanayi ya zama yanayi shine suna komawa zuwa ga ubangiji ne suna komawa zuwa ga ubangiji to ta ina za a koma ta hanyar yin addu'o'i to me zai sa a amsa addu'ar mutum wannan mun kawo kaɗan ne daga ciki idan mutum ya kiyaye wa'annan bayan ya gama komi a ƙarshen addu'arsa ana so ya rufe da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fara da yabon Allah da salati ga manzon Allah da samun yakini da naci wajen yin addu'ar da sauran abubuwa da suka sannan kuma in zai rufe addu'ar ya rufe da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan su ne 'yan mukulai da suke sa addu'ar mutum ta tafi to me ake bukata a wajen mai yin addu'a me ake bukata a gurina a gurinka a gurinmu yayin da za mu yi addu'a don Allah ya karɓi addu'armu yana daga cikin abin da ake so idan mutum zai addu'a shine ya ikhlasi ya yi ikhlasi ikhlasi na daga cikin abin da zai sa a amsa addu'arka yana daga cikin abin da ake so mai addu'a ya kiyaye ya kiyaye haram ya yi kokari ya ci halal ya yi mu'amala da halal ya nesanta kansa da haramun kowace irin fuska a kowane irin salo ko gamu kuma a wannan zamani yana daga cikin babban bala'in mu shine dan abin da za mu ci yana damu mu ba ma iya tantance halal da haram dan abin da za mu sa yana daga cikin abin da ke damun mu ba ma iya tantance tsakanin halal da haram ga hadisi ingantacce manzo Allah ya ce wani mutum ne ilu safara yana ya tsawaita tafiya mai birkita ta gama gashi a salin tafiya amma an rene shi da haramun ya girma akan haram ya sanya haram ya ci haram ya rayu akan haram sai annabi ya ce ta yaya za a amsa wa wannan mutumin addu'a ashe kun ga daga cikin abin da ake bukata abun mai addu'a bayan ya yi ikhlasi lalle ‘yan uwa ana neman ya san abin da zai ci ya san abin da zai sha ya san abin da zai sa a tufafi a jikinsa ya kiyaye mai halacci ko haramci ya kiyaye halacci ko haramci kar mu dinga damuwa da abin da za mu ci Allah ya ji kan Dr. Ahmad Biyu yana karatu sai ya tambaya a majalisinsa ya ce wanne abu ne mai firgita mutum amma ko maɓoraci ne waye zai faɗa mu wanne abu ne yana firgita mutane amma wanne abin maɓoraci ne waye sani a'a a'a yunwa wani ya ce yunwa yunwa ce ya ce in tana kama ka mai zaka ga sai ka jikinka ya dauki karkarwa ko yace amma ka dauko busasshen gayan biredi ka tsoma a ruwa kana sa sai ka ji babu kaga ta maka barazana amma abin da bai taka kara ya karya ba yayi mai yayi maganin ta to ƴan uwa in mun gane sakon cikin wannan abun shine haramun daɗi ne da ita amma ba ta kai halal ba mu yi kokari mu kiyaye haramun a duk abin da muke yi Allah ta'ala zai taimake mu zai ainihin shiga al'amuranmu amma kun ga a zamanin da muke ciki a yanzu ba ma taka tsantsan da abin da yake na haramun wallahi mu tsoron haramun haramun ta ɗan adam haramcin abin da Allah ya haramta maka tsakanin kai da shi da abin da Allah ya haramta maka tsakanin kai da bayi yan uwanka mutane ka ji tsoron haramu ta kowace irin fuska don me yasa manzon Allah ya tara sahabbansa yace musu a tadaruna manal muflis yace kun san waye marashin arziki sai suka ce al muflisu fina man la dirham wala mata' ka ce marashin arziki a cikinmu shi ne wadda bai da kuɗi bai da abinci bai da riga bai da kaza kaza annabi ya ce a'a ba ku san waye marashin arziki ba marashin arziki shine manya ti yawmal qiyamati bi salati wa siyamin wa hajji wa kaza wa kaza wa kaza wa yati qaddara hada wa shatama hada wa akala mala hada mazala ya ce marashin arziki a cikin al'ummata shine mutumin da zai zo gobe alkiyama a filin alkiyama zai zo da kyakkyawar sallah da kyakkyawan azumi da kyakkyawan aikin haji da kyakkyawan mu'amala zamansa da iyayensa zamansa da matansa zamansa da iyalansa zamansa da makwabta zamansa da al'umma duka mai kyau ne amma kun san inda gizo yake saka take warwarewa shine bai kiyaye haramci ba ya daki wancan kaga haramun ya aikata ya zagi wancan haramun ya aikata ya ci dukiyar wancan haramun ya aikata manzo Allah ya ce fa yu'khadhu hada min hasanati ko kuma sai ya ce za a dinga ɗauka daga cikin kyawawan ayyukansa ana biyan su ana biyan su yace idan kyakkyawan aikinsa ya ƙare idan kyakkyawan aikinsa ya ƙare kuma bai biya abin da yake kansa ba na wannan zalunci da ya yi wannan haramun da ya aikata ba a warware ta ba to ya za a yi manzo Allah ya ce ukhidha min qatayahu sai a ɗebo daga kurakuran wa'ancan mutane da ya zalunce su sun maɗuriha alaihi sannan sai a jibga masa wa ɗuriha finnari sannan a jefa shi a wuta kun ga illar mu'amala da abin da yake na haram kuma wannan haramun din tana hana Allah ya amsa addu'ar masu addu'a da ku gashi ya kamata ‘yan uwa mu tsaya mu yi wa kanmu fada mu koma zuwa ga Ubangiji ta hanyar nesanta duk abin da Allah ya ce wannan abun haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana ya ce wannan abun haramun ne to ‘yan uwa mu yi ƙoƙarin nesanta kanmu da shi mu yi ƙoƙarin nesanta kanmu da shi sannan yana daga cikin abin da ake bukata abin mai addu'a shine ya zama Allah kaɗai yake roƙa baya roƙon wani Allah ya zama kawai Allah za ka roƙa ba ka roƙon wani Allah ya zama da Allah kaɗai za ka roƙa duk lokacin da kake da bukata ka sani babu wanda yake ainihin amsa ko biyan bukatar mai bukata an ba Allah ba Allah ya ce kul man yujibul mutarra idza da'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون
Allah maɗaukakin sarki ya ce ga gaya musu wane ne yake amsa bukatar mai bukata idan ya kira shi Allah ne ana akwai wani kasar ana kiransa kisassun min alwaqi malamin ya kawo ta kissa ta abin mamaki yace a kasashen sham an yi wani mai a yana ɗaukan mutane akan jakinsa daga wannan anguwa zuwa wannan anguwa ya ce wata nan ya ɗauko wani bawan Allah ya gwada masa hanyar da za su bi sai ce su bi ta wata hanya ta daban da suka biyo sai ya ga gawawwakin mutane an kakkashe su a cikin wani kwazazzabar rami sai ya ce masa malam ka saukan kashe ka ya ce masa zan baka wannan jakin nawa da duk abin da na mallaka ka wannan raye ce a'a ya ce duk gawar da ka gani a nan ta roƙe ni in batta a manaki sai ce to ina neman wata alfarma a gunka da ni usalli raka'atai ne wadda biha duniya ya ce ina roƙonka ka bani dama na yi sallah raka'a biyu sai ne ban kwana da duniya sai ce laka zalika na baka wannan dama ya ce lokacin da ya kabarta sallah ya ce ka an ne unsitul qur'ana kullum saboda tsananin tsoro da ya ce allahu akbar sai ce sai manta duk alkur'ani ta ba ɗaya kamar bai san wani abu a cikin alkur'ani da haka yana nan ya ce sai Allah ya gudanar da wannan aya da alaran ba ya karanta mana yanzu nan kulman yujibul mutarra idza da'ahu amman yujibul mutarra ya karanta wannan aya yace yana karantawa yana maimaita ta kawai sai ya hango wani mutum akan doki da wani majajjawa yana jijjigawa haka a hannunsa kafin ya iso ya wurgo wannan abun sai ya samu kirjin wannan mai kokarin kisan ya cika masa shi ya kashe shi shine sai tambaye shi man anta ce kai kuma waye ya ce ana abdu man yujibul mutarra ibada'a da ko gashi ana bukatar wanda zai addu'a ya zama na mai yana da yakini kuma ya san Allah kaɗai yake roƙo Allah zai amsa addu'arsa za ka yan uwa to lokaci yayi amma a gurguje na faɗi wadansu kalmomi ko a yakuri wayannan su ne don haka waɗannan lokuta ake amsa addu'ar mutane ana amsa addu'ar mutum in yayi sujjada ana amsa addu'ar mutum a ƙarshen dare na uku ana amsa addu'ar mutum tsakanin kiran sallah da ikama ana amsa addu'ar mutum idan ya yi azumi zai buɗe baki duk wayannan lokuta ne da ake amsa addu'ar mai addu'a saboda haka yan uwa mai martaba ya jawo hankalin mu cewa ba ma addu'a fa haka mu koma wallahi mu dage mu yi addu'o'i ko babu dare babu rana ko babu lokaci duk lokacin da ka tashi daga hannu ka san halin da arewacin najeriya take ciki ka san halin da najeriya take ciki ka san halin da jihar bauchi take ciki ka san halin da arewacin jihar bauchi yake ciki ka san halin da duk musulman duniya suke ciki to baka da lokacin da za a kwanta mu tashi mu roƙi allah allah zai amsa mana addu'o'in mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh doktor abati umar daga azare aka saurara